الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان على سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai albarka na asabar daren lahadi 29 da wata na rabi'in awwal hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara 1000 da shekara 445 wanda ya dace da 14 da watan goma miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da majalisinmu ko halka mutu karatun hadisi wanda muke karatun umdatul ahkam a dukkanin mako a daidai wannan lokaci tsakanin magariba da sallar lisha a wannan masallaci mai alkhairi da albarka na darul hadis da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Yau za mu tashi darasi na 23 a jerin darussan da muke gabatarwa na mako-mako, wanda kuma za mu tashi ne akan hadisi na 133. Muna nan bayani akan abun da ya shafi muna cikin kitabu sala babi na babul salatul juma'a salatul juma'a wanda mun karanto hadisai a wancan satin game da abin da ya shafi wasu masail na na ita ranar juma'a to kuma yau zamu dora akan inda muka kwana amma ne ce alhadisu salisu wa salasuna ba'da almi'a hadisi na 133 an abdullahi bin amr an abdullahi bin umar an samu daga abdullahi dan umara bin al-khattab kenan ko radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda su bin baki daya qala yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yakhutubu khutbatayn ma'aikin Allah ya kasance tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yakhutubu khutbatayn yana yin khutba guda biyu a ranar juma'a menene ma'anar khutba idan ka ce khutba shine wani sako da liman yake so ya isarwa masallata bisa wani abu da ya danganci alaka ta addini ko ta rayuwa da zai sa su gyara da Allah subhanahu wataala shine ma'anar khutba to annabi ya kasance yana yin khutba guda biyu a ranar juma'a wa huwa qa'imun yana yin khutbar ne a tsaye ba a zaune ba a tsaye yake yin hudubar yafsilu bainahuma bi julusin yana rarraba tsakanin hudubar guda biyu da zama ma'ana idan yayi huduba ta farin sai ya zauna sai kuma ya miƙe ya kawo huduba ta ta biyu ina fatar mun fahimta wannan wannan hadisi jama'a suka ce yana karantar da mu cewa irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da alkhairi kenan yana yana nuna musu ayyuka na alkhairi a cikin hudubar sannan kuma yana tsoratar da su game da abin da ya shafi sharri sannan kuma yana yin huduba ne a saman minbari a tsaye ba a zaune ba idan yayi huduba ta farin yana zaunawa sannan ya miƙe kawo huduba huduba ta biyu saboda ya kasance lokacin da mutum yake isar da sako yana tsaye to abin yafi yafi kai zuwa ga su masu saurari bisa da ce zaune yake ina fatar mun fahimta shi yasa da zaka lura a tsarin karatu na na na zamani ana yin karatu ne a a tsaye saboda wannan motsawar ita kanta tana amfani wa shi malami na daga cikin abin da ke sa ya dinga hararo ya dinga istirakin ma'lumat wannan taharrukat cikin a cikin aji wannan ya sanya in kana lura a irin formation militaire inda ake horon soji kaga tsaye ake yi komandan a tsaye yake saboda sakon yafi isa bisa da ce a zauna za a za a gabatar da shi ina fatar mun fahimta abu na gaba sannan kuma ƴan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya khutba abin da yake dan sa yake zaunawa yana zauna ne saboda ya saboda abu guda biyu ji malamai a wani fari shine liyastari hadan manzon Allah ya huta abu na biyu kuma liyafsila bainal ula wa thaniya saboda ya raba tsakanin khutbar farin da kuma khutba ta ta biyu to shin ita khutba da wani yare ake yin ta a wannan gabar malamai sun tattaunawa daga cikin malaman malikiya suna ganin cewa ita khutbar labudda an tafuna bi lughal arabiyya ba makawa suka ce su a gunsu khutbar ana buƙatar ta zamanto da larabci ne ba a khutba da wani yare sai dai wasu malamai su musulmi suka ce ba darura bace kasance khutba ta kasance a yaren larabci saboda abinda ake da bukata shine a isar da sako a dora mutane akan hanya nagartacciya a gargade su akan abin da yake baya da kyawu sai ka zo kai larabcin kuma ba sa jin larabcin to wace akai daka ana isar da sako ne da yaran da al'umma take take ji da mutun zai zo yayi huduba tun daga farkon ta har karshe bai karanto larabci ko dai ba illa dai a shiga ce ayat qur'ani to dan dole sai ya karanto ta saboda Allah bai magana da Hausa wadan da larabci yayi magana bai magana da tubuzanci ba da larabci yayi magana suka ce dole sai ya faɗe ta da yaran da Allah ya faɗa kana sannan yayi tarjumar abin da shi Allah ya faɗa sai ce a ma'anarta tana nihin kaza daka da kaga ga liman ya zo a khutba ya ya fara godiya ta tabbata da Allah ka ce to kuma wannan sabon al'amari ne a'a kawai bukatar a isar da sako shi ake bukata ina batar mun fahimta to daga cikin abin da zamu doka a cikin wannan hadisi na fa'ida shine wujubul khutbataini ay fil juma'a qabla as-salah wajibcin yin khutba guda bi a ranar juma'a kafin kafin kafin sallah ana yin khutban ne gabanin a tada sallah ina fatar mu fahimta to kuma a wannan kadiyar malam Jabir wasu malamai bulga take irin su malaman Hanafiya sun dan tattauna cewa irin yadda muke yi irin a kasashen mu nan zaka ga liman zai karanta khutba da larabci sai kuma yayi taradirkinta da ya tarjumata da Hausa ko da yaran da al'umma suke ji suka ce nan ba khutba biyu bace liman yayi khutba hudu ce liman yayi sabo ban da ba suna ganin anan khutba guda hudu ce saboda ka karanto da larabci ka zo ka karanta da kai khutba guda biyu da larabci kuma sai ka zo ka sake su da Hausa sun nawa kenan eh hudu ala su fa'intar sai dai abinda kawai almashhur indana shi da cewa ba laifi mutum yayi kai sar da sako da yaran da aka ake ji daga ita khutba a gun malaman usulul fiqh suka ce shartul li sihhati salah sharadi ne na na ingancin sallah ma'ana idan za a zo ai sallar babu khutbar to akwai matsala shartun li sihhati salah sharaɗi ne na ingantar ingantar sallah wannan maganar da wasu daga cikin malamai kenan suka ce dalili ba taɓa samun manzon Allah sallan yayi sallar juma'a babu khutba ba ba taɓa samun manzon Allah sallan yayi sallah ba ta juma'a babu babu khutba da kuma abun ya kasance yana yiwa ana yi to da manzon Allah yayi saboda shine aka aiko da da da sako sai dai gun malaman jamhur abin da yake shahararre shine cewa yin khutba a ranar juma'a wajibi ce yin khutba wajibi ne ai khutba a ranar juma'a abu nabi yan uwa shine ana mustahabbi ne liman ya mike tsaye a ranar juma'a dan yin khutba a mazabar Imam Shafi'i wannan mustahabbi ne a mazhabul jamhur afwan mazhabul jamhur mustahabbi ne liman ya miƙe tsaye an so in ya da zo dan babu babu lahi amma mazhabar imamu malik imamu shafi suka ce wajibi ne liman ya miƙe tsaye ya ba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yayi sannan kuma mustahabi ne wannan zaman da ake yi na ranar juma'a in liman na ba shi ma a matsayin mustahabi yake na fatar mun fahimta to mu je gaba kada mu dan bata lokaci da yawa kware anan al-hadith ar-rabi' wa 30 ba'da al-mi'a hadisi na 134 an abi hurairata radiyallahu an an samu daga aba huraira Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi yace tabbas ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya yace idza qulta li sahibika ansik yawmal jum'ati wal yawmal jum'ati wal imamu yakhutub faqad laghawta idan kacewa dan uwanka idza qulta li sahibika idan ka ce wa abokinka maƙocinka a masallaci an sit ishuru yawmal juma'a yawma aljumu'ati a ranar juma'a wal imamu yakhutub a lokacin da kake ce masa an sit ishuru liman yana yana khutuba to faqad laghawta kai lagaw to me ma'anar lagaw ya zo da abin da bai da baya da fa'ida wasu kace kuma ai ya zo da abin da yake rage lada yana rage la yana rage lada kasancewar juma'a na daga cikin shi'ar na addinin musulunci akwai adab la dubba na in aka zo masallaci daga ciki shine yin shiru da kuma saurari ana buƙatar kai shiru kuma ana buƙatar ka saurari abinda ake faɗa a ranar juma'a abinda liman yake faɗa dan ka dinga tadabburin wannan wa'azin kuma idan ana addu'a ka dinga cewa ka dinga cewa amin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da ya hana yin magana yin zo da wani abu na zance ko mi karancin sa ishuru jumla ce guda takaitacciya to ko ita an hana ka faɗa saboda tana cikin abin da zai zo ya kawo maka matsala idan ko kace yi shiru liman na hudu ba to annabi ya ce kai lagau kai ka zo da abun da yake wato yana rage lada yana sauke ladarka ta ta ta juma'a daga cikin abun da zamu doka a wannan hadisi shine wajibi ne in mutun yazo masallaci wajibi ne ya saurara yi shiru kuma haka ibnu abdul bar ya fada yace wajibi ne wajibi ne in ka zo masallacin juma'a ka saurara kuma kai shiru abu nabi an haranta yin magana lokacin da ake yin ake yin khutba an hana magana ba a cewa ba a cewa kowa komi kuma ba mai ce maka komi kakkace kuma kar a ce maka domin wannan bai wannan zance bai kamata bai dace ba a wannan wurin sai dai anan inji malamai suka ce liman shi in yana fuduba shi kuma zai iya zawwa da abinda baya da alaka da fuduba yana fuduba to zai iya yin magana da take bata da alaka da fuduba misali suka ce irin abin da ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wani balarabe da ya shigo wani ba kauye shigo masallaci kai raka'a mun karanta hadisin ko yace bai yi ba sai ta tashi kai sallar ko za mu mun karanta hadisin da kuma balarabin da ya zo ya ce manzan Allah muna fama da matsalar ruwa ana cikin wani yanayi ne ko to ba laifi irin wannan matsalolin ba ba laifi sai a kawo korafi gaban liman dan ya dan a yi addu'a saboda lokaci ne wanda yake da muhimmanci kware da gaske Allah ya dace da mu الحديث الخامس وثلاثون بعد المئة حديث ندري لثلاثين دبير أن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبا هريرة الله يكارى مصير ده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga ma'aikin Allah tabbas ma'aikin Allah kala ya ce man iqtasala yawmal jumu'a duk wanda yayi wanka a ranar juma'a me ake ni da iqtasala ana nihin yayi wanka irin na janaba ana nihin yayi wanka irin na ba sharadi bane dole sai yayi sadu da iyalinsa a'a saboda wannan juma'ar ce zai ma wanka tafiya juma'ar yadda kasan idan janaba ta ka mutun zai wanka to in juma'a ta zo yayi wannan wankan saboda wannan sallar da zai je gabatar to duk wanda ya wanka a ranar juma'a summa raha fi sa'ati al-ula sannan kuma yazo a a lokaci na farin a lokacin farko na ranar juma'a shine daga a yake da suna a a farkon lokaci ya shigo bai zo masallaci a farkon wuni a farkon wuni ko faka annama qarraba badna kamar ka ce da yayi kyautar albadna idan ka ce albadna ana nihin taguwa ana nihin ana nihin taguwa ana ana danganta taguwa ko kace ko shanu ma suna shiga a ciki sai dai abinda aka fi istimali shine taguwa kamar da Allah ce wal budna ja'al ja'alna ja'alha lakum min sha'irillah taguwin ne dabbobi na nema Allah ya sassa daga cikin min sha'irillah daga cikin addinin Allah subhanahu wataala to haka duk wanda yazo lokacin farko to kamar ka doki taguwa taguwa ka bada sadaka ne kaga ai ko ladan sadaka taguwa ai ba abu ne ba ba karaman lada bace kaddara a ce ka sai taguwar jika 700 misali to in ka misalin jika ka sai da jika 700 to kuma dul dul dul dala dul sadakal dala guda lada goma misali kaga kenan kusan lana dubu ɗari ɗari bakwai ina batar muna fahimta to duk wanda ya zo a lokaci na farin kamar ya ba da kyautar taguwa ne wa man raha fi sa'ati thaniya wanda ya zo kuma a lokaci na biyu faka annama qarraba baqara ka ce ya bada ya nemi kusanci wa Allah da ba ta hanyar bada saniya ya dauki shanuwa ya bayar fi sabilillahi wanda yazo a lokaci na nawa lokaci na biyu wa man raha fi sa'ati thalitha wanda yazo a lokaci na uku faka annama qarraba kabshan kamar ya doki kyautar rago ne aqra aqra na me me qaho rago me qaho me mai kamar ka doki rago me qahoini ka san kauran rago ko karan rago karo to kamar ka doki karan rago ne ka bayar sadaka wanda yazo a lokaci na nawa lokaci na uku wa man raha fi sa'ati rabi'a duk wanda yazo a lokaci na hudu ranar juma'a faka annama qarraba dajaja kamar ya doki kyautar kaza ne ya bayar kaga ana ta yowa kasa ko kaza ce ga sai jika jika biyu ko 500 ka bada kyauta kaga ai lada ka bata zamantowa dai da wanda ya bada ragon jika 200 shi kuma mai ragon jika 200 lada sa ba ta kasancewa ba sa zamantowa daya kamar wanda ya bada saniyar jika 500 wanda ya bada saniyar jika 500 shi kuma ladasa ba dai take ba da wanda ya bada taguwar jika 700 ko 800 kun bayyana to sai annabin Allah ya ce wa barraha fi sa'a fi sa'ati rabi'a fa ka'annama qarraba dajaja duk wanda yazo a lokaci na hudu kamar ya bada kaza ne wa marraha fi sa'ati al-khamisah wanda yazo a lokaci na biyar fa ka'annama qarraba baydah kamar dai ya bada watan kwai ya dauki kwai ya bada sadaka fi sabilillah ina ba ta mun fahimta fa idza kharaja al imam a lokacin da liman ya hito yaushe da liman ke tuwa kaga ashe a lokaci na nawa na shidda sa'a ta shidda kenan ba lokacin da liman yake kuduwa ba ake zawwa masallaci a'a gabanin shi limakin yazo da sa'at ake zo ka zo masallaci to fa idha kharaja al-imam idan liman ya fito dan ya sallaci mutane hadaratil mala'ikatu sai mala'iku su halarto yastami'una adh-dhikra suna saurara ambatan Allah subhanahu wata'ala a lokacin da liman ya shigo mala'iku su ma suna halartowa cikin masallaci suna sauraron ambatan Allah subhanahu wata'ala ashe kaga hudubar juma'a ba karamin al'amari bace ko mun yanzu fa wani bai da ma lokacin zuwa ya saurari huduba sai in an kare kagan sa tsiyace ana iqama kagan sa tsiyace ya to amma zai iya bata awa uku awa biyu yana kallon kwallo aga ne zai iya zuwa tun karhe 8 na sahe har karhe 8 na dare kasuwa baya da matsala aga ne zai iya sati guda ba shi gidansa yana yawon cin kasuwin ne saboda ya samu kuɗi amma bai iya zawa ya bada minti 30 wa Allah dan ya saurari abin da za a karanta na alkurani da hadisan manzon Allah kai ko ba a ce maka wannan ba yana da matsala a zuciya ai ba sai an faɗa maka ba ko duk mai irin wannan aqidar wallahi alazin ya bincike imaninsa da zuciyarsa a ce kai baka da natsuwa in ka zo masallaci kai kullun kana hiraye kamar dan abun nan eh hirace kace dan furat kullun hiraye kake masallaci kuma ba inda kake ma wannan abun sai masallaci kasuwa tunda sa kake da ba ka kasa ba sanyi ba ba rani ba iska ba damana ko ne yaushe kana nan amma ɗakin Allah da zai zo ka abun da zai amfane ka duniyar ka da alkiyamarka baka iyawa wannan musiba ce daga cikin alamun kekashewar zuciya mutun ya kasa samu sukuni a masallaci musamman a irin ranar juma'a da ake da bukatar kowa yayi gaugawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daur suke zuwa masallaci irin ƙarhe goma na sahi masallacin manzo Allah tafiya ce kamala tab ƙarhe goma baka samu wuri a masallacin annabi saboda kowa ajewa yake zo masallaci ya ya samu albarkar wannan wuni saboda wuni ne mai tarin albarka wuni ne mai tarin alkharai wuni ne wanda Allah subhanahu wataala yana wazza yana raba lada mai dimbin yawa wanda ba kowa bake samu sai wanda ya aikata wannan aikin da Allah yake so amma duk da kasancewar ba laifi bane ai kasuwanci amma kuma yin gaugawa tafiya sallar wajibi ne ya Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ku yi gaugawa imamu sa'adi alaihi rahmatullahi ta'ala ya ce ai fasabiqu wa badiru ila salatil jum'a ila alkhutbati wa salatil jum'a ku yi rigangantu ku yi tsere tsere zuwa ga sauraron khutba da kuma yin sallar juma'a Allah ya ce fas'au ku yi gaugawa a ce kaga al'amari fil qur'an yadullu ala wujub idan Allah ya ce ai kaza to wannan abun wajibi ne yin sa wajibi ne Daka wajibi da mutum ya sammako zuwa masallaci a ranar Juma'a. Allah ya dacar da mu. Daga cikin abin da ya kamata mu doka na fa'ida a wannan hadisi shine falalar yin wanka a ranar Juma'a. Akwai falala mai ɗimbin yawa akan yin wanka ranar Juma'a, kayo wanka gabanin ka zo masallaci. Sannan kuma ana son wankan ya kasance gabanin zuwa Juma'a ne. Wanka kuma irin wankan janaba. Na biyu, a daga ciki kuma ana falalar sammako mutum ya zo lokacin farin yanzu misali kalbarin ba ku misali sai a ce alhaji ne zai fi da zaka misali alhaji da cikin alhaji zai fi da zaka sai ce zai fara rabon zakarsa a ƙarhe takwas na sahe zauwa ƙarhe sha biyu na rana amma yadda tsarin yake duk wanda yazo karfe 8 tsakanin tara bata yi ba to za a bashi jika 500 wanda yazo karhe 9 to sha da jika 300 wanda yazo karhe 10 yana jika 100 wanda yazo karfe 11 jika 50 wanda yazo a 12 za a tashi jika 10 tsakaninka da Allah wani lokaci mutun zai zo eh walillahi almathlul a'la kowa zai zo lokacin farko ko eh ba shi hanni lokacin farko nan tahi da 500 za a ba rabin miliyan cewa za a bada rabin miliyan to walillahi almathlul a'la in dai mun fahimci wannan misali in dai mun fahimta to ya kamata mu hararo abinda annabi yake karantar da mu wanda yazo lokacin farin ladarsa ta sha babban da wanda yazo idan kaga wanda ya wuce karsha biyu din yazo za a bashi alhajin ya tashi daga aiki haka duk wanda zai zo a lokacin da ake tada ake huduba a ranar juma'a to malam baya daga cikin wanda za a ba ladar wannan abun iya dai abun da yake da shi ladar sallar ce kawai ta jami'i amma ladar da ake samu ta ta tasammako baya da ita balma ana ji masa tsoron ma wala Allah ya zamanto yayi tutar babu babu sunansa a liskin da mala'iku ke rubutawa domin cewa a ranar juma'a kowace kofa ta kowane masallaci Allah yana sabkar da mala'iku da musamman suna doka masa hoto suna rubuta sunayen mutane in ka zo sa kalla wannan ne wani dan wani sai a rubuta shi ce wani dan wani sai a rubuta liman yana shigowa sai su liƙe wannan takardu sai su zuma su zo su zauna wanda ya zo aka fara hudu ba a rubuta sunan shi na'am an rubuta rubuta kadari ko kaga bai samu wannan alkhairin ba mutane da yawa shi yasa kaga ana tare mun kuɗi babu alkhairi babu albarka na rance da Allah ba yadda za a yi mu rabu da karantarwar Allah da ta manzon Allah mu samu daidai a rayuwa mutum kana buƙatar samun daidai a rayuwa to akwai buƙatar ka zamanto watan kana kana kwatanta abin da shi Allah ya ce da manzansa Allah ya datar da mu abu na gaba yan uwa cewa ita lada fa iya kudinka iya shagalinka iya abin da kai ne iya iya iya shagalinka a sannan abu na gaba wajen yin hadaya sadaka a bada sadaka to mutum ya bada ya bada taguwa raƙumi ko raƙumi ko taguwa ya fi lada bisa da wanda ya bada sa ko saniya shi kuma wanda ya bada sa ko saniya ya fi lada kusa da wanda ya bada rago wanda ya ba wanda ya bada rago shi kuma yafi wanda ya bada kaza wanda ya bada kaza shi kuma yafi wanda ya bada wanda ya bada kwai shi kuma wanda ya bada kwai babu wanda ya bi bai bai kowa ba eh bai gawai shi bai kowa ba amma wajen wajen layya a wannan ko a maka in ka je hadiya inda hali in zaka iya sai raƙumi ka soki ko Allah ce fa iza wajabat junubuha ana nihin abin raqubi ne fa anan in kaso aka biya ake soke cikin dabobi raqubi shine ake suka to idan idan kuka soke ta fakulu minha Allah ce ku ci daga wannan abun wa atimul qani'a kuma ku ci da wanda yake da yake da yake da yake da yake da qana'a yake da baya iya tambaya ina da bukata amma ba zai tambaya ba almuhim da yanwa hadaya in ka da hali ka saye ka saye raqumi in ka je makka in ka da hali kai aiki zaka zo kai hadaya to ka saye raqumi in baka iyawa ka saye ka saye saniya lokacin in baka da hali ka saye rago amma layya wanda ya yanke rago ya shi wanda ya yanke raqumi lada amma hadaya wanda ya soke raqumi ya shi wanda ya yanke rago lada kun bayyana Allah ya dace da mu Allah ya datar da mu abu na gaba yan uwa eh hadisi yana karanta da mu cewa mala'iku suna tsayawa bakin kofofi ranar juma'a kofar masallaci suke tsayawa suna rubuta masu zawwa wanda yazo na fadin sai ai list waje list ake kai ma Allah list the presence a ce wani shine numero n wani shine fara zawwa numero dai wani numero truwa wani har a zo da darne shi wa darnewa shine wanda yazo kafin liman yana zuwa liman na zuwa shine darne a cikin liskin kaga duk wanda zai zo bayan liman ya fara hudba to ba sunansa a cikin wannan wannan takardar ko mun baita Allah ya datar da mu Allah ya samu wani lafiya Allah ya samu wani lafiya eh hadisi na gaba alhadisu sadisu wa 30 ba'da almi'a hadisi na 136 an salmata bin al-akwa'i an samu daga Salma dan Akwa wa kana min ashabi shajarati ya kasance daga cikin ashabu shajara qala yace kunna nusalli ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace na kasance ko mun kasance mu muna yin sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatul jumu'a sallar juma'a mu mun kasance muna yin sallar juma'a tare da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam thumma nansarifu sannan mu wace ana wace juma'a wa laysa lil hitani dhillun nastazillu bihi yace wa laysa lil hitani dhillun a a a lokacin da muke watsuwa ginoni mir ba sa da kudi da zamu tsaya mu dan tare rana a ciki lokacin da annabi ke karin sallar juma'a in muka dawo ba ma samun una da za mu ɗan sha sanyi mu ɗan tare rana a jikin bango saboda ranar tana tsakiya tana tsaka bambanci karatun ko? ba sako kun gane ba idan suka dawo gida bayan annabi ya ƙare sallah su al'ada su ce suna yin sallah tare da ma'aikin Allah to idan aka yi da sallah aka zo suka dawo gida to ba sa samu su jingina da una da za su samu su dan rage zafin rana ba sa samu saboda ana yin sallar dauri shi ya sanya ai daga cikin wasu malamai ma ga su suka ce sallar juma'a ita ba dole ba sai lokacin azhar yayi za a yi ta wasu na ganin haka cewa ba dole ba sai lokacin sallar azhar za a yi ta ba dole ba suka ce kawai in dai rana ta irin ya akwai ma suna ganin kawai irin lokacin da ake iya idi ana iya sallar juma'a wannan lokacin Allah ya dace da mu yace wa fi lafazin a wani lafazi kunna nujammi'u mu mun kasance muna taruwa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam idza zalati shamsu idan rana ta dan gusa summa narji'u sannan kuma mu dawo fanatatabba'u alfai'a sai mu ta bibiyar una yar unwa na alfai muna bibiyar una muna jibin ina za mu samu wata una da zamu laba saboda ana ana zafi kware da gaske ina batar mun fahimta a wannan a wannan gabar jama'a malamai sun yi sabani akan na farin dukkanin malamai sun yi sun yi ittifaqi ala anna akhir waqt salatul juma'a huwa akhir waqt salatul zuhur cewa ƙarshen lokacin da ake yin sallar juma'a shine lokacin da ake ƙarshen lokacin sallar azhar wanda yana hitala asa tana shigowa to amma abinda suka yi sabani yau shi aikin wata fara sallar juma'a malam jabir malamai magabata fuqaha rabbaniyun sun yi sabani akan yaushe ya kamata a fara juma'a amma dukkan su sun yarda lokacin da ya kamata a ce juma'a ta kare lokacin karshen lokacin sallar juma'a shine karshen lokacin sallar azhar to sai aka samu daga cikin malamai guda uku ala'immat thalatha wanda cikin su wanda babu kawai shine imamu ahmad cewa idan rana ta gusa daga tsakiya irin lokacin sallar azhar idan rana ta ta gusa suka kawo dalili suka kawo hadisi daga hadisin Imam al-Bukhari cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya yusalli al-jum'ata hina tamilu ash-shams Imam al-Bukhari ce manzon Allah ya kasance yana sallah lokacin da rana ta karkata suka ce ana sallar juma'a lokacin da rana ta karkata daga tsakiya a lokacin da ake fara azhar a lokacin ake fara wannan wannan sallar ina ba mun fahimta amma al-imam ahmad abin da yafi shahara a mazhabarsa ila dukhuli waqtiha bi qadari waqti dukhuli salati al-eid yace shi ana shi fahimta a lokacin da ya kamata a ce juma'a ta shiga za a yi sallar juma'a shine lokacin da ake cewa lokacin idi ya fara irin lokacin da liman zai zo a yi sallar idi irin karhe tara kenan ko haka ne ƙarhe taran nasa suka ce in aka yi sallar juma'a a ƙarhe taran sahe da ake yin sallar idi a kai suka ce sallar juma'a ta yi ta ga yanzu nan in muka ci za ta wannan karatu wani sai ce kuma an ɗauko sabon karatu mutane ba sa karatu wannan matsalar ta jima sun zamanin su imamu ahmad ba ka tattauna wannan matsalar da kuma imamu ahmad ai ya gabaci imamu malik malamin imamu malik ne shi kuma malik malik malamin imamu shafi'i ne shi kuma shafi'i malamin imamu abu hanifa ne idan kaga mas'ala ce ba ta yau ba abu ne wanda an jima da aka tattauna akai amma saboda ba a karatu ba ma gano wannan to me dalilin su su suka kawo dalilin hadisi a imamu muslim da kuma shi imamu ahmad ya ka cikin musnad nasa hadisin jabir dan abdullah Allah ya kara masa yarda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريها, فنريها حتى تزول الشمس yace mu mun kasance muna muna muna muna yin sallar juma'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a annabi ya kare sallah da mu sadakun mu tafi wajen dawakin mu can mu ce mu huta ana dan hutawa har zuwa lokacin da rana za ta kai za ta karkata daga tsakiya ashe kaga yana cewa kafin rana ta karkata daga tsakiya su sun riga sun yi mi sun yi sallar juma'a ko sai jamhurikin malami suka ce abinda zamu faɗa a wannan hadisin irin su al-Imam Shaukani suka ce eh ana iya tawilin hadisin ana iya yin tawilin hadisi eh za a iya tawili na na na wannan hadisi cewa kamar abin ya tahi nesa kwarai ce abin ya tahi nesa sai da abin da yake mashhuri a mazhabar abin da muke aiki a kansa shine cewa juma'a mafi ingancin lokacin da ya kamata a fara ta lokacin da azhar yake take farawa amma kuma in kaga mutun yayi sallar juma'a sai wannan lokacin bai ba wannan lokacin ba to kare zaman to abin zargi a wajen ka dan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan su ma suka ce ai abin sa suka zabi wannan na na farkon saboda kamar annabi ya fi yawaita sallah akai eh suka ce saboda shi shine kawai dalilin shi yasa an dawo samu malam Jabir su albani zariya sun taba sallar juma'a karhe tara na sahi aka ta rikici da su sai mutane ba sa karatu mutane ba sa karatu Allah ya dace da mu haka ƴan uwa wannan hadisi na karantar da mu dai a gurguje sammako tafiya ranar ranar juma'a sannan kuma Allah na cewa idan kamar ba annabi sallallahu baya baya rike mutane a sallar juma'a manzo Allah bai rike mutane hukumbanta kamar ya san sha doguwar bayani har wasu suna suna kwana a za ko wanda in aka zo sai ga ai hudba awa awa dai awa dai da rabi an ja mutane kwarai annabi yana takaitawa saboda ka in suka ida har su dawo unguwar su gina bata fara bada alamun da za a samu a samu una ba kai kaga ashe akwai mi rana tana nan da zafinta da kaihinta kenan ko Allah ya dace da mu al-hadithu sabi wa 30 ba'da al-mi'a hadisi na 137 an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya kasance ya qara'u fi salati al-fajr yawm al-jum'ah ya kasance yana karantawa a sallar subahin ta ranar juma'a alif lam mim السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر yace annabi ya kasance a sallar subahin ta ranar juma'a washe garin juma'a in yazo subahin yana karanta sallar raka'ar fari yana kanta suratul sajda shahi nawa ne sajda shahi uku manzala yana karanta shahi uku sajda da kuma hal a ta'ala da insani hina min shahibi ce ko? shahibi da da aya guda kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sabi wa sallam in ji masu ce to menene hikimar yin wannan me yasa manzo Allah ke karantawa dabi'a ce ta annabin Allah ya ce yau juma'a to da subahin in yazo masallaci to to zai karanta sajada da halata da insani to me hikimar suka ce saboda wa'annan surorin guda biyu sun tattara bayani na halittar dan annabi Adam da kuma bayanin abin da shahi koma ma Allah ranar tashin kiyama da ta da mutane da kuma bayanin ita alkiyamar sannan kuma ita kiyaman za ta tashi ne a ranar juma'a kamar dai annabi yana tambihul ghafilina yana falkar da wanda ke ke barci ne ina fatar mun fahimta saboda ya hankalta hankalinsa ya dawo cikin kansa ya san abin da yake yi cewa fa ka shirya fa wala Allah fa rana tana ta fito ba ba a ba a gabas ba ta fito a yamma wannan shine hikimar inji inji wasu malamai Allah ya datar da mu daga cikin abin da ya kamata mu lura annabi ya kasance ya dage ya dage yana yi to sai da yin su wajibi ne ko kuma a'a mustahabi ne an so kai in zaka iya in ka halace ka karanta in baka haddace ba ima mutane yadda suke ko ka haddace in ka gano mutanen unguwar ku rauni gare su masu ɗan hitowa sallar subahin kin in gace zaka ja shahi uku in dai ba kana da gaugawan karatu ba to ai kaga za a samu matsala ko zaka watsa masallaci ko ka hakura da shahi ɗaya shahi ɗaya ko rabin shafi shine mafi alkhairi bisa da ka kora mutane masallaci ina batar mu fahimta Allah ya datar da mu mu tsara gaba babu salati babu salati al-eidaini babi wanda yazo ya karantar da mu sallar idi guda biyu an sanya musu ita Eid aka ce Eid limaza sumiya al-Eid bil Eid limaza sumiyat al-Eid bil Eid me yasa ake kiran Eid da Eid aso ce sumiya Eidan li'annahu ya'ud wa yatakarrar saboda abu ne wanda yana dawo kuma yana yana maimaita mun bayyana an sanya masa Eid ne saboda saboda mi saboda yana yana komowa yana dawowa duk shekara ana samu yana tikrari shi yasa sanya mu idi abin nan a larabci sannan kuma kowace munasaba su larabacin baya suna sanya mata suna sanya idi suna bila ta idi mu yanzu ka san idodin namu suna da yawa ba sai ka rasa wai musulmi ne ko arnawa wallahi baka gane musulmi ne ko arna sai an zo sallolin sai ga iske musulmi mu yanzu fet fet Niger ba su kilguwa ga fet ta independence ga ta ga ta wacece sallolin mu mu yawa gare su sallolin mu na nan Niger mu yawa kullun cikin sallah ake Niger ko sallah ga ba ta Allah ba kullun cikin sallah ake mata ma suna da tasu akwai ta ma'aikata akwai sallah akwai sallah ta ma'aikata akwai sallah ta mata akwai sallar da sallah ta zaman lahiya ta jumani la concord ko sannan kuma akwai ta independence sannan kuma ga wace ce duk kullun cikin kullun cikin sallah muke kullun cikin sallah yake Allah ya ka saukin al'amari to mu a matsayin mu na musulmi sallah guda biyu ne sallah wancan duk ba namu bane ne na arnawa ne ina arnawa ne namu dai sallah guda biyu sune namu sallar idul adha da kuma idul fitr sallar in aka yi azumi mu taru mu je idi da kuma idan layya ta zo goma da watan zulhijja mu je mu taru mu je idi kuma ana buƙatar a yawaita an halitta mun ababe da dama ana so a yalwata wa iyali a cikin wayannan ababe kuma daga cikin abin da aka shar'anta ita sallar idi in ji malamai saboda ana buƙatar a haɗu cikin wannan sallar kuma a san juna sannan kuma a yi a yi cuɗanya da juna sannan kuma a yi wa juna barka sannan kuma a samu soyayyar juna kuma a samu haɗin kan juna wannan shi babban manufar yin sallar juma'a to da Allah ya tambaye ku tsakanin mu da Allah yanzu wannan abin da malamai suka faɗa akwai sa cewa manufar shar'anta yin sallar juma'a dan a san juna ne don kuma a saru da juna don kuma a aiwa juna barka sannan kuma da a samu soyayya da ƙaunar juna da kuma zaman tuwa tsintsiya madorin ki daya yanzu akwai wannan abu tsakani fa da Allah an yi lokacin da duk garin ga kaf garin ga wuri bi ake yi ci malam jabe kaf garin na sawan wuri bi kawai ake yi ci ai lokacin da ma wuri guda ne kaftawa ake yi kaf wuri guda ne ake yi ci duk inda kake agata sai ka je can daga ba suka zan huri biyu to ina ji nan daga ma wala ibrahim ba Allah ya kiyaye ba ko to sai ga yan gungu yan unguwa su ce su ma sun tsaya su ce mu ma dai yanka yan layin yan ma za mu yi ta mu nan to tun abin ya zama sai gashe da zama manufar fa dan a hada kanun mutane ne a sai ga sai ga idi nan ga idi ce ne a kuma wannan ba musulmi wallahi alazim wannan ba karantar musulunci bace ina rantsewa da girman Allah wannan abun ba karantar musulunci bace wafo da abin da zai sa kirkiro idi fa saboda kawai ni ban ra'ayin wane tunda shike ba sallah yo shi kake ma sallah wasu kuma son shuga son limanci a ce dai limami idi sai sai ina an ce liman ne sai mi to su limamai suna da tasu wani wani abin nan ne bi a gaban Allah iya dai abin da ake da bukata kai aikin i'malu fasayarallahu amalakum yi aikin kawai kai maka idan Allah Allah ya dacar da mu to ana yin salar idi ne kuma a a a daji aka ce a tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai so dai taba yin salar idi a masallaci shi ma dalili ruwa ne suka hada ruwa suka hana shi tafiya tahiya sallar idi sai yi ta a masallaci amma ana yi ne a adaji masallacin gehen gari to mu yanzu gehen gari na akai babu da gehen gari ne eh akwai ko babu wannan ya kamata irin wannan ha malamai su dinga ga mu sunan su gaskiya a dinga hidda sarri cikin haraka ta addini abi karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatar mun fahimta Allah ya datar da mu kuma Allah ya sa mu gyara Allah ya sa mu gyara malaka al-hadith as-samin wa 30 ba'da al-mi'ah hadisi na 138 an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma daga Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yarda qala yace kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-eidain qabla al-khutbah yace annabi sallallahu alaihi ya kasance da ma abubakar siddiq da kuma umar ɗan khattab suna yin sallar idi gabanin huduba ashe ita idi sai an yi sallah ake yin huduba ita kuma juma'a sai an yi huduba ake yin sallah ko kun gane wannan mun bayyana karatun juma'a sai an yi huɗuba ake yi ake yin sallah ita kuma idi sai an yi sallar sannan ake yin ake yin huɗuba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yana aikatawa الحديث التاسع وثلاثون بعد المئة حديث الثلاثين ترى عن البراء بن عازب رضي الله عنه دقى براء دن عازب الله يكارى مسير ده قال يتي خطبنا رسول النبي صلى الله عليه وسلم من ده الله يوانا خطبه يوم الأضحى رانر ببر صلى da muke faɗa ko ranar sallah babba ba'd as-salah bayan sallah kaga yayi khutba bayan sallah faƙali sai ya ce man salla salatana duk wanda ya yi salla irin yadda muka yi salla a yanzu wana saka nuskana kuma ya yanke irin abin da muka yanka na yanka na yankewa faqad asaban nuskato ya ya dace da yankar da musulunci ya karantar duk wanda ya yi salla irin sallar da muka yi raka'a nawa kenan raka'a bi kabbara guda nawa kabbara guda bakwai farko ana yin kabarbari guda bakwai Allahu akbar guda bakwai da raka'a ta biyu ai kabbara guda guda biyar raka'a ka san akwai wani har yanzu bai san kabbara nawa ake ba har yanzu akwai wani bai san kabbara nawa ake ba idi idan idi kabbara bakwai ake raka'a bare raka'a ta biyu sai ai kabbara guda guda biyar ina fatar mun fahimta to idan aka yi kuma za a yi raka'a guda guda biyu ne haka in aka zo idi rajju idi ba a yin nafila saboda ta kanta idin agun wasu malamai nafila ce ta kuma nafila ba ta bukatar nafila ana mafarilla ne nafila ba aiwa nafila nafila ogun bayyanta masha Allah yace wa nasaka nuskana kuma yanke irin abun ya yanke abun yankan mu ya yanke abin da ya kamata mu abin da ya kamata yanka a shari'a faqad asaba nusk to yayi yankan da shari'a ta tace ana yanka ne bayan an idawa an yi da sallar idi kuma liman ya kare khutuba a lokacin ake yin yanka wa man nasaka qabla salata kuma duk wanda yake abun yankansa gabun ayi sallah fala nuska lahu to bai layya ba bai da layya kwanta kwata bai da lada ko daya bata ma yi ba sai ya saki idan mutun ya yanke abun yankansa ranar idi babba ranar sallah babba kawai kai dai dan kai saurin gashewa kuma al'ada mu ce nan a gashe ko saboda kai saurin gashewa ko kuma kada saboda mai maka hida ya ce shi na da aiki sai ka zo ka yanke rawunka da wuri tun ba a je masallaci ba to malam kawai ba kai layya ba eh kawai ba lai kai wani abu dai ba layya ba eh dole sai ka sake sayan sabon rago an dawo daga idis kana ka yanka ina batar mun fahimta wa qala abu burda bin niyari khalul barra bin azib kanan mamman ko kanan koyayen albarra dan azbi ke cewa ya rasulullahi yace ya annabin Allah inni nasattu shati qabla as-salah yace amma aikin Allah ni na yanka tinkiyata gawanin sallah ni kafin na zo masallaci dan yanka tawo tinkiyar wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa shurb kuma na san cewa yau farana ta a ci a sha ranar sallah rana ta a ci a shashe sa haramun ne a sallah ranar sallah kai azumi amma saboda tsabar rishin sanin shari'a da kuma rishin hankali da wasu al'umma sai kaga wai ana sallah mutun yana azumi sakaci yake wallahi bai da azumi yayi haramun ya aik duk wanda zai azumi a ranar sallah ya aikata zinubi ma za a basa ba ran sallah zinubi za a basa eh zinubi za a basa ba a azumi ranar sallah eh ba a yi yace na san yau rana ta a ci a sha wa ahbabtu sai naso an takuna shati awwala ma yuzbahu fi baiti akuyata da na tanadar saboda layya naso ta zamantu ita ce farkon abin da za a fara yanka a gidana fa zabahtu shati wannan ya sanya sai na yanke akuyata wata gaddaitu na ci na koshi na ciyo abinci qabla an atiya salata gabanin nazo nayi sallah sai annabin Allah ya ce da shi shatuka shatu lahmin yace tinkiyanka ko akuyaka da kayanka ba falai ya bace kai ka dai samu ƙarin nama ko kun fahimta ƙarin nama ne ka samu amma dai ba lai ya bace ba a san ya ga cikin listikin wasu kai suka yi layya kala yace ya rasulullah ya annabin Allah to tunna bata yi ba an ce waccan bata yi ba kenan ko an ce ba layya bace kawai nama ne da ya samu yace in inda fa inna indana inaqan hi ahabbu ilayya min shataini yace ya annabin Allah ina da dan bunsuru wanda bai kai shekara ba ina son kuma wannan bunsurun ya nama ma bisa shi da waccan tinkiyar nama bisa shi da waccan tinkiyar to zan iya zata wadatar zata wadatar min yanzu nayi layya da shi shi da kyau ina da bunsuru shin wannan bunsurun zan iya yin lanya da shi amma fa bai kai shekara ba qala sai annabin Allah ce da shi na'am eh walan tajzi'a an ahadin ba'daka bayanka kuma ba wanda take isar ma kai tunda kariye ka tsotsai ya jaka kuma a zamanin annabi kai shi mai cewa ayi ko a barin wanda ake wa wahayi yana nan sai ya ce eh kai amma daga kai kuma an liƙe ba wanda zai ƙara yin layya da busurun da bai kai shekara ɗaya ba kun bai ci karatu shi an bashi dama yayi amma ni da kai bunsuru in bai shekara ba bai layya rago wata shida abin nan yake da suna saniya shekara biyu raƙumi kuma wanda ya shekara biyar in za ka yanke raƙumi sai ya shekara biyar saniya shekara biyu rago ko tinkiya wata shida abinda ya haura a wata shida sannan kuma bunsuru ko kuma akuya sai ta cika shekara ɗaya kaga shi wannan akuyarsa ba ta yi shekara ba amma annabin Allah ya ce eh kayi daga kai kuma an liƙe ba wanda zai sake shi mun bace karatun ko to da duk wanda yake abin yankansa ba a ida sallah ba to bata yi ba bata yi ba Allah ya dacar da mu Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya a wannan hadisi ƴan uwa daga cikin abin da zamu doka a matsayin karatu mu yi a gurguje saboda naga lokaci ya tsawo daga cikin abin da zamu doka a matsayin karatu na farin cewa ana fara gabatar da sallar sallar juma'a sallar idi sannan ayi huduba sunna ce ayi sallah sannan ayi ayi huduba sannan kuma duk wanda yazo sallah akai sallah da shi ranar idi kuma ya samu sallar ya samu hudubar in yazo ya yanke abin yankansa shi ya dace da sunna kusan mu yanzu abin al'adar ana sallame kaga mutane mutun da girma ne kaga mutun na ta ketare ketare waje ta yashe yake rago sai ga ta shi ya gwada mun ko wannan rago ai wannan wannan ranar eh ragon wani fa in aka ragon wani fa in aka fiddo shi yayi goman naka wallahi magana ta gaskiya yo ka tsaya ka bi sunnar annabi ka samu lada saban lada to da ka zammunawa ka saurari khutba shi kashi sunna ce sannan kuma abu na biyu zauwa sallah daga cikin abin da kino cewa Allah ya karbi aikin da mutum ya aikata a ranar Idi shi yasa wasu malamai suna ganin ita sallar Idi wajibi ce wasu malamai suka ce sallar Idi wajibi ce wannan yasa ya fa suka yi sabani idan Idi ta hadu da Juma'a ya za a yi a ce yau Idi ce kuma Juma'a malamai suka kashi suka hade kashi biyu suka ce a kashi uku ma suka hadu suka ce za a je idin kuma za a je juma'ar ko suka ce a'a in ka zo idi ba sai ka zo juma'a ba ko suka ce a'a wanda garinsu yake dinsa ba wanda kamar su babu in za su zo juma'a sai sun yi doguwar tahiya to in ya zo idi kuma ba sai ya dawo juma'a ba sai dai abin da ya fi shahara gun malamai duk da shi imamu maliki baya ciki shi ne cewa idan juma'a ta haɗu da idi idi ta sabka akan wanda ba liman juma'a ta sabka akan wanda ba liman ba duk wanda ba limamin juma'a ba to juma'a ta sabka akan sa in ya zo ba laifi kuma in ya zama sa bai laifi ba in ka zo babu laifi kuma in kai zaman ka baka zo ba to kuma ba a zargin ka ba kai laifi ba Allah ya dace da ku abu na gaba shine lokacin da ake yanka bayan an kare bayan an kare bayan an kare sallah bayan an kare sallah sannan kuma ita ranar idi rana ce ta a ci a koshi so ake ayi abinci banda albazaranci mu yanzu fa idin ma albaran asan wasu matan ba sa tausaya wa mazan su wallahi alazim malan jami akwai matan da kwata kwata ba su da imani wajen ba su da tausayi ini guda sai ai bannar abincin da zaka ci wata guda wallahi ini guda sai ai maka bannar abin da zaka ci wata guda wai da sunan rana a ci a koshi ci eh a ci a koshi ai iya abin da za a zai wadatar wanda ba za a yi banna ba shi banna a musulunci haramun ci a ci a koshi ba lai a ci a koshi amma kuma kada a yi banna ba a bukatar banna kuma ana son a tanye juna farin ciki saboda ba kowa bake samun danin damar ganin wannan ranar ba kowa bai wallahi wani in kuka yi da shi ko to har abada ba za ka ƙara ganin ba sai an tashi kiyama wani in kuka zo idi da shi aka watse ke daga wannan idin kai da ka sa shi a idanu ka gansa wani ma har hotonsa ka gansa a hoto a wannan zamanin to sai in an tashi kiyama to ashe kaga akwai bukatar a dinga yahewa juna a dinga wa juna barka ana tanyen juna ana tanyen juna barka Allah subhanahu wataala ya datar da mu hadisi na karshe da zamu rihi akan sa kasancewar lokaci yayi hadisi na 140 an an jundub bin abdullah bajali radiyallahu anhu qala yace sallaitu ma salla rasulullah salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman nahar yace manzon Allah yayi salla a ranar suka ranar layya summa khataba sannan yayi khutba thumma zabaha sannan yayi yanke abun yankansa wa qala yace man zahab man zabaha qabla an yusalliya falyadhbah ukhra makanaha duk wanda ya yanke abun yankansa gabanin yazo yayi sallar idi to ya sake ya yanke wata dabba a marmakonta duk wanda ya yanke abun yankansa a kafin yin sallah to ya yanke wata wa man lam yazbah falyazbah bismillah wanda kuma zai yanka bai yanka ba zai yanka ne yanzu nan gaba bayan an tashi to in zai yanka ya ambata ya yanka ta da ambatan Allah ya ce bismillah eh mun ba karatun ko ana son mutun ya yanka da kansa shine wanda shine wanda yake shine abun mafi mafi a'ala Allah subhanahu wataala ya datar da mu ita layyami hukunci ta musulunci sunna ce ko wajibi wasu malamai suka ce wajibi ce irin su Abu Hanifa da Imam Malik da Sauri suka ce wajibi ce amma da shar'i da wanda yake da hali wajibi ce da wanda yake da hali wanda bai da hali kuma bata zan wajibi a kansa ba amma jamhuri ke malamai suka tabbatar cewa sunna ce muakkada wasu suka ce abin da yafi so abin da yafi shi ne kakkabarta abin da yafi kada ka barta to tambayar da rihi akanta idan mutun ya hadu akai masa suna ba za ta haihu kuma lokacin ya dace da sallar iji to wanne za yi matar mutun ta haihu ga sallar idi ga layya ga ga suna na'am wannan amsa tambayar sati mai zawa za mu ba da amsa in Allah ya yarda lokaci ya riga ya yi abinda mun ka faɗa ya zama to gaskiya Allah ya ba da lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna muna ƙara addu'a wannan ƙasar tamu Allah ya tsare muna ita Allah ya kare ta gaba da bayanta kudu da arewanta Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare jami'an tsaron mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon kyautatawa a rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da su baki daya Allah duk wanda ke nihin ya kawo mana tashin hankali a wannan kasar Allah ka bayar masa da kayansa muna ƙara addu'a wa ƴan uwa ƴan uwan musulmi na kasar Palestine suke cikin hali na haulayi suna cikin hali na hannunsu akai muna tausa da sunayen Allah Al-Hayyu Al-Qayyum Allah ya musu maganin abin da yafi ƙarfin su Allah ya shiga cikin al'amarin su Allah ya kawo musu agaji duk wanda ke buƙatar tarwatsewar musulmin Palestine Allah ya tarwatsar da shi baki daya Allah ya datar da mu wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh